أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a sha uku da watan zirkila shekara ta 1444 miladiyya wanda ya dace da bi da watan shidda shekara ta 2023 miladiya wacce hijiriya kai zan mu ci gaba da karatun littafin a sunan na al-imam abi dawud as-sijistani rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabu sala zan mu tashi babu mallam yara al-jarabi bismillahir rahmanir rahim babu na 123 baban da ke bayanin wanda ba su gani ba cikin malamai cewa za a bayyana bismillah a cikin sallah kahin mu karanta shi ma akwai wannan naran nan guda ɗayan na cikin dan uwan wanda muka yi magana cewa zan mu karanta wasu fa'idodi cikin shi dalibul ilmu bayna tartib wal fawda dalibin ilimi tsakanin nazama lamurran shi da kuma karazibe kada dalibi ya kasance karazibe yake babu tsari a cikin lamarin shi ya dauko ta kowane bangare ta bangaren littattafanka a gida ya kasance ka zama na munazzam ne ta bangaren zuwa darussukanka wajen malamai ka kasance munazzam ne komi da tsari wannan tsarin shi yake sa mutum ya ci nasara cikin neman ilimi a nan gurin a cikinsu wani guri ne zan mu ɗauka alfaudiyya fi ɗalabil ilm wanda wannan shi zai shi ya shi shahonmu sosai sauran abubuwan dukansu suna da amfani da ya kawo nizam tsari cikin kaza tsari cikin kaza ɗalibin ilimi ya kasance duka wannan abubuwan yana da tsari to nan gurin abin da mu zan mu kawo shine alfaudiyya fi ɗalabil ilm misali na kara zube a cikin abin da ya shahi ilimi wajen neman ilimi ya ce akwai lamurra da dama wanda suke nuna ɗalibin ilimi mai fauda ne bai da tsari bai da nizami na farko alfaudiyya akwai cikin halartar darasi wamin suwar zalika rishin tsari cikin halartar darasussuka daga cikin surorin wannan anna ba'dahum idza lam yafham shay'an fi awwal hudurihi lid-dars asabahu ihbatun fataraka ad-darsa wa lam yu'du ilayhi wasu daga cikin ɗalibai daga cikin faudiyyakin su rishin tsarinsu da rishin nizami idan da farko ya fara zuwa bai fahimci darasin ba da halarta shi to wannan sai zama na sababin ya bar darasin ma bai ƙara komowa wannan yana daga cikin rishin tsari da abin da kake nema ba da kaji zaka same shi ba sai ka gwada kwawa sai ka yi ta naci kake samun abin yadda mai ta'alimi yake cewa man duk kalbaba walajja walija na gaba kasaratu tanqul min darsin ila akhar bila dabt bila dabit muayyan bal ashwaiya fil hudur aw ta'ajjul fi tahsil yace yawan cirata daga wani darasi zuwa ga wani ba tare da wani tsari wanda yake ayyananne ba yau a wancan makar jalisi na wancan malamin an sa kaza ya zabura gobe an sa wancan ya zabura ko kuma in ma littafi ne wanda zai kasance sa gaban malami ya karanta yau ya sa riyadu salihin ya fara ya nisa ya nisa ga kuma kai wancan bulugul maram zai birge shi sai ajiye shi ya wasa kuma ana yi ana yi yaga wani ɗalibin ya zo da wani littafin daban ya ji karatun da ke cikin wancan littafin akwai akwai abin nan akwai daɗi sai bar nashi kuma ya koma wancan to wannan shi ma muzabzabi na bayyana zalika har abada bayyan ilimi dan saboda kullum baka kyautata littafin ba na gaba yuhaki ba'du ashabi fi hudurihi wa giyabina daga cikin rishin tsari yana kwaikwayon wasu abukan shi ɗalibai wajen halarta da giyabi duk lokacin da ya ga wane ya halarta ya halarto in ya ga wane ya yi giyabi shi ma ya yi giyabi wannan yana daga cikin rishin tsari na gaba ya ja'alu darasa ardan bayana hu ya ja'alu gairu min al-ashghali ya sanya darasi wani abu ne mai bujirawa ta yadda wasu shagullan shi su yake sa su ne gaba gaba basu daukan basu daukan fatara bal yasilu al-hal bi ba'd la taqdim at-tarawih da'iman ala hudur ad-dars wani ma hutu zai gabatar akan halartar darasi zai dauki cewa na hoto daga aiki na hoto daga gurin kaza lokacin karatun nan da malam yake badawa lokaci ne wanda gaskiya na gaji hutu zan yi to wannan su hutun kadai sai sanya shi ki zawwa karatun a'a ka sa karatun ka ka taho hutun ka dauke shi ka gusa shi wani lokaci lokuta masu yawa ne kasratul giyab wa tasahul fil durus yawan rishin zawwa da kuma tasahulanci wajen halarta wanda wannan yake sa ya rasa albarka mai yawa farala mai yawa na fa'idodi daga cikin bakin da zasu huto daga bakin malamin shi rishin tsari na gaba shagaltuwa da kanshi a cikin ana tsakiyar darasi ta hanyar kallo wanda bai da amfani ko kasar ta harka yawan motsi malami yana cikin darasi shi kuma ya kalli can ya kalli can ko kuma ya motsa nan ya motsa nan wanda babu dalili ko kuma abusun bil qalmi aw jawa ko yana tawargi da alqalami bik ko kuma yana wasa da salula da ke hannun shi ko wani wannan yace ko kuma wani ma ya kasance yana hira da wani ana cikin karatu ko kuma motsin yayi yawa har ya shawashar da wani ma wanda bai zai ji karatu ba sai kuma fa'i wannan na gaba kasaratar ta'akur yawan jinkiri wajen halartar darasi kullun shi ba da shi ake fara ba wannan siffa tana haramta mishi mafi yawancin abubuwan na alkhairi da zasu hoto daga bakin malami duk in kana so ka halarci ka samu albarkar darasi ka fahimci abu ka to kai kokarin a fara shi da kai a kare shi da kai kai zamanin masalan kullun bukhari muke da farko kullun kai tsakiya shi zakai to har abada ba ka ce ba an yi bukhari da kai shi muke sa da farko amma kullun ya kaci minti 20 ya ci minti 10 a cikin shi to kakka sa kanka ma cikin wanda suke kardan kanka zo mi abu nawa aka yi magana nawa aka faɗa da kuma cikin littafin take adamu listidad li hudur dars badani wa zihni lisin shiri da rishin tsara shiryawa wajen halartar darasin ta harkar jikin shi da kuma ta harkar tunanin shi ba zai halarto ba da tunanin shi a lokacin darasin yana nan amma kuma tunanin shi yana wani guri ba zai rika bibiyar jin shi bai kasance yana da istidadi tam yana da istidadi kyakkyawa kyakkyawa a cikin lamarin shi na gaba rishin shawarta da kuma kula da shawara wajen littafin da zai karanta duk lokacin da zai sa ya tambayi malamin shi tafsiri nake so in sa janibin tafsiri ko fiqh ko hadisi ko lugha wani littafi ya kamata in sa sai malamin kai baka zabi to wannan zabin malami har abada bai faduwa kasa malamai suke cewa malamin kai maka zabi bisa kuskure yahi kai kama kanka zabi bisa daidai dan in shi ya maka zabin ko bisa kuskure ne zai iya kokarin shi ya fahimtar da kai littafin nan amma inda abin kai gankawa ba ruwan shi kai ka zo da abinka in ka karanta ka gane baka gane ba ba abin da ya sha mishi kai ya yi iya jihurikin shi akan abin nan na daga cikin faudiya a cikin lamarin karatu wajen karanta littattafai da nazari da mutala'a ga wanda ya kai karanta da bincike ya kasance yau ya dan taba wannan littafin ya gefa shi gobe ya ɗauko wancan ya ci gaba gujibi ya taba wancan ya ci gaba da wannan duka mutum bai samun karatu ka tsaya ka sa tsarin ka wajen karatu in tsari ne ka sa na karatu to ka yi ƙoƙarin sa su littahi daga bango har bango ka sabke shi duk irin yadda zai kasance yanzu misali duk littattafai ne ƙanana yanzu shi wannan littafin da nake muku misali na gani ya burge ni na huddo shi a cikin a cikin abin nan aka huddo mini shi bai wuce safa talatin bai wuce ba in na ga dama sa shi a zama ɗaya in karance shi haka nan shi ma wannan misali kawai na huddo muku inda kuke bukata ne bai wuce ba in na sa shi a zama bai ma kai zama ɗaya ba in karance shi to amma da ya taho ina bisa wani tsari sai dai in sashi layi ba sabke shi zan yi ba ina kwaɗayin abin da ke cikin shi zan sashi tsarin da yadda tartibi ya kawo zuwa a kan shi na karanta shi amma ba don ka gau in dai ba matsala ba wadda tana kana gaugawa bukatar ta to ya zamana komi kana da tsari a cikin shi sai zamana ba zaka sha wahala ba a cikin komi tsari shine komi cikin karatu shine nizam da zai ba ma mutum taimako cikin neman ilimin shi al'imam yake cewa Allah mashi rahama da jin kai babu mallam yaral jahara wanda bai gani ba daga cikin malamai bayyanawa bi bismillahi da bismillah ar-rahman rahim cikin sallah hadisi na 747 al-imam yake cewa haddathana muslim bin ibrahim akhbarana hisham an qatada an anas annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ababakar da umar da usman kanu yabtatuna al-qira'a bilhamdillahi rabbil alamin sun kasance suna buɗe karatun ƙur'ani da alhamdulillahi rabbil alamin wannan da annabi da abubakar da umar da usman yake faɗa wanda wannan babi babban babi ne wanda yana buƙatar bayani dole sai mutum ya bado hankalin shi mai yiwa ma mu tsaya a kan shi da shi da wanda ke tahe da shi ai mas'ala ce wadda tun lokacin magabata an samu saɓani ba ƙarami ba a kanta an yi ta wallafa wallafa ma akan wannan mas'ala ita kaɗai alhafiz ibn hajar al-asqalani Allah mashi rahama cikin takharijin ahadisul hidaya yake cewa allazi yatahassal min al-basmala aqwal abinda da ya tabbata daga bismillah maganganu ne kala kala daya daga ciki cewa batta daga cikin alqur'ani gabaki ɗaya sai cikin suratul namli wannan magana ta farko ita ce magana malik da wasu jama'a daga cikin malaman hanafiya da ruwatar waya daga ahmad na farko kenan na biyu cewa aya ce daga cikin a rihe wannan kofofin saboda kyau eh a ba su wani to bar su na biyu annaha ayatu min kulli sura cewa bismillah aya ce daga cikin kowace sura ko kuma wani bangare daga cikin aya ce kamar yadda yake mashahuriyar magana ne daga shafi'i da wanda suka dace da shi cewa aya ce daga fatiha banda wata haka wata ruwaya ta zo daga ahmad ta uku kenan na, na biyu kenan magana ta uku annaha ayatun min alqur'ani cewa aya ce a cikin alqur'ani mai zaman kanta ba tana daga cikin kowace sura ba yace bari an rubuta ta ne cikin kowace sura dan saboda rarrabewa an rawaito wannan muslim ya rawaito wannan daga muhtar bin fulful daga anas daga annabi sallallahu alaihi yake cewa an sabko mun wata sura dazu sannan sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim inna a'dina kal kautsar wanda muslim ya hudo shi kai da ya karanta bismillah muslim ya hudo shi daga ibnu abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi ya kasance bayya sanin bambancewa tsakanin surori sai an sabko mishi bismillah zai san cewa wata sabuwar sura ce za a sabko shiga wacce ta kare al-imam abu dauda ya hudo shi da hakim wannan ita ce magana ibn al-mubarak da daud ibn ali zahiri kuma ita ce mansusiyar magana daga ahmad ita jama'a daga dama daga cikin jama'an malaman hanafiya suka faɗa abubakar razi ya ce ita ce daidai da mazhabin daga ahmadi bayan wannan an yi wata ruwaya cewa tana daga fatiha wata magana kuma ya ce babu bambanci sannan suka yi saɓani wajen karanta ta cikin sallah daga shafi'i da wanda suka bi shi cewa wajibi ne sai an karanta bismillah cikin sallah daga malik shi kuma makaruhi ne daga abu hanifi cewa mustahabbi ne kuma ita ce mashahuriya daga ahmad bin hanbal sannan suka yi sabani daga shafi'i wajen bayyana bismillah daga abu hanifa cewa ba a lawi sannu ba sunna bane a bayyana ishaq yake cewa kana da zabi ko ka bayyana ko kuma ka asarta nan gurin da yake cewa suna budawa da bismillah yana ba mu labari ne to malamai sun yi sabani akan abin da yake nihi da wannan wasu suka ce ma'anar shi shine suna budawa da Fatiha wannan ita ce magana ta wanda ya tabbatar da Fatiha ya tabbatar da ita cewa tana daga cikin suratul Fatiha wasu suka ce ma'anar shi shine yana budewa da wannan lafazin da alhamdulillahi rabbil alamin kawai maganar wanda suka kore bismillah haka suka ta yi sai dai ba tilas bane a ce suna budewa da alhamdulillah a ce ba su karanta bismillah tana yiwa su karanta ya kasance a sirri suke karanta ta yace mu sani cewa sabani ya zo daga cikin sabani mai yawa a cikin hadisin Anas a cikin lafazi yana cewa falam asma ahadun minhum ma'ana ruwaya ta Anas ita karan kanta kan mu ga wannan ruwaya ce bisu suna bude karatu da alhamdu mu cabke ta mu ga cewa ta biya mana bukata akan cewa ba a bayyanawa bismillah ko ba a yin ta a'a shi karan kanshi Anas din ruwaya shi an samu sabani ba ita kaɗai ta zo ba zai ka mana sabani akwai wata ruwaya shi da ta zo da lafazin cewa falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahir rahmanir rahim ban ji ko ɗaya daga cikin su ba yana karanta bismillah kaga nan jin shi ya kore ba cewa ba a karantawa ba wanda suka taiko cewa ana yi wa a sirri ba su da matsala da wannan asarkin cewa bai ji ba rashin jin ka ya nuna ma cewa a boye yake yin ta wanda muslim ya hudo shi da ahmad a wani lafazi yake cewa fakanu la yajharuna bi bismillahi rahmanir rahim kaga kirar ma hudu sun kasance bisu bayyana bismillah ahmad ya rawaito shi nisa'i yace yana kan sharadin muslim a wani lafazi yace la yajkuruna bismillahi rahmanir rahim fi awwal qira'atin wala fi akhiriha bisu bayyana bismillah farkon qira'a ko karshen ta muslim ya rawaito a wata ruwa yake cewa falam yakunu yastaftihuna alqira'a bi bismillahir rahmanir rahim ba su kasance ba suna buɗe karatunsu da bismillahir rahmanir rahim yace wallazi yumkinu an yujma'a bihi mukhtalifu ma nuqila anhu ibn hajar al-hafiz yake cewa abinda zan yi kokarin hada wannan magana da ta ci karo da juna daga Anas dan Malik shine mu ce annabi sallallahu alaihi ya kasance bayya bayyanawa da ita bayya bayyana bismillah duk inda hadisin Anas ya zo cewa bayya karanta ta abinda yake nihi bayya bayyana ta duk inda ya zo ya tabbatar mana cewa yana karanta bismillah yana nihin cewa a asirce yake karanta ta haka wannan korewa ta zo kyarara cewa la ya ji haruna bi bismillahir rahmanir rahim faɗa anas cikin ruwayan muslim da yace bisu ambatan bismillah farkon karatu ko ƙarshen shi mahamulun ala nafiyal jihari ana ɗaukan wannan akan cewa ba a basu bayyanawa yace dan saboda shi ne za a ce ya kore dan mutum ɗaya sahabi ba zai kore abu ba kuma ya tabbatar da shi kuma yana cikin wa'ayin shi da hankalin shi sai dai ka tabbatar da cewa abin da ya kore kin ba shi bane ya tabbatar duk inda ya kore ya kore ne akan cewa bayya bayyanawa duk inda ya tabbatar ya tabbatar ne akan cewa yana yin ta amma a asirce ya ce wanda suka kawo hujja da wannan hadisin cewa ba a bayyana bismillah da wannan hadisan suke kawo hujja shine abin da aka hikaito tirmizi ya hikaito tirmizi da ya kawo wannan hadisin na ba a bayyana bismillah a boye ake yin ta kenan yace huwallazi alaihi aksaru ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam shine mazhabin da mafi yawancin sahabban annabi Muhammad suke kai tirmizi mun sani yana da hikaito mana maganganun abinda malamai salafu na sali suke kai a cikin jami'u tirmizi to nan da ya kawo wannan hadisin ya ce cewa ba a bayyana bismillah a rai ake yin ta shine mazhabun diyawa daga cikin sahabban annabi Muhammad cikinsa akwai inji Tirmizi Abubakar da Umar da Usman da Aliyu da wasunsu wanda suka zo bayan su cikin tabi'ai akwai Sufyanu Sauri da Ibn Mubarak da Ahmad da Ishaq su suna ganin ba a bayyana bismillah cewa mutum ya faɗe ta a ran shi Khadabi yace wanda ke kawo hujja da wannan hadisin cewa Fatiha batta cikin bismillah batta cikin Fatiha da wannan zai kafa hujja ya ce don saboda ma'anar ta ɗauki da tana daga cikinta da bayyana ta za a yi kamar yadda aka bayyana abin nan kamar yadda aka bayyana abin ga ita fatiha babe na hadisi na gaba na 778 al-imam yake cewa haddathana musaddadun haddath akhbarana abdul waris ibn sa'id an husayn al-muallim an budayl ibn maisara an abi jawza an aisha kala take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftihu salat annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bude sallah bitakabir da kabbara wal qira'atu karatu kuma yana buda shi bilhamdulillahi rabbil alamin nan tana nihin abin da yake bayyane in ba nan ba ai mun gaba ta ambaci ba du'a da istiftahi ba wanda mun ga bukhari babu ya kulla ka mana ita kala kala shi ma al-imamu abu dawud kenan ka ga nan kore cewa yana farawa tabbatar da cewa annabi yana fara karatu da alhamdulillahi ba hujja bane akan cewa ba a karanta bismillah abin da ake karantawa bayyana take faɗa don abin da ta ji a bayyana shi zata bayyana ta faɗa ta ce wa kana iza raka'a ya kasance in yayi ruku'u lam yushakhis ra'sahu wa lam yusawu bai sunku ya kanshi bai dago shi walakin bayna zalika sai dai tsaka tsakiya ne wa kana iza rafa ra'su min ruku'u annabi ya kasance in ya dago kanshi daga ruku'u ba zai sujada ba sai ya daidaita a tsaye ya kasance in ya dago kanshi daga sujada ba zai sujada ba sai ya ba zai koma wata sujada ba sai ya daidaita a zamne ya ce wa ya kasance yana faɗa cikin kowace raka a guda biyu a tahiya ya ce wata ce wa kana ya kasance in ya zamna ya furushi rijila huli sura sai shin huda kafa shi ta hagum wa yin suba rijila huli muna kihwar da kafa shi ta dama wa kana ya kasance yana ha annabi yana hana an ubi shaydan akibi shaydan gami da tsugunni na shaydan an firshatu sabu'i da kuma tsugunni na saki wa kana yaqtimu salata bi taslim ya kasance yana cika sallah da sallamewa nan da take cewa Aisha Allah mata rahama dukkan cikin sallar shiraka a guda biyu annabi yana yin tahiya yani ya qara'u ma da huma yana karantawa bayan yayi a biyu a cikin shi akwai hujja ga Ahmad bin Hanbal Allah mashi rahama da wanda suka tafi tare da shi cikin malaman hadisi akan cewa tahiya ta farko da ta biyu wajibi ne amma Malik da Abu Hanifa da jama'a da dama suka ce sunna ne ba wajibi bane Shafi'i yake cewa ta farkon sunna ce ta biyu ce wajibi ya kawo hujja Ahmad Allah mashi rahama da wannan hadisin cewa ku yi sallah kamar da ko ganin ina sallah annabi ya kasance yu'allimuna tashahhud kama yu'allimuna surata min alquran kaga ku as-sura min alquran karatun ta ba wajibi bane wa bi qawlihi da fada shi da yake cewa idan ɗayan ku yayi sallah ce at-tahiyatu wal amru lil wujub lam umarni ko na annabi wajibi ne da abinda annabi yayi umarni wajibi ne in yayi hani haram ne sai in an samu dalilin da ke nuna ba haka ba nan da yake cewa ya hana yana kihar da kafar shi ta dama yana aza shine siffar sallah dai kamar yadda magani duka siffar sallah mun ganta a cikin hadisin bukhari ga bayani na kawo ba sai dan mun maimaita shi mun ganta a cikin sahih bukhari nan da yake cewa Allah mashi rahama da jin kai da yake cewa yayi hani gami da eh firshatu sabu'i shinhuda ta saki hadabi yake cewa shine mutun ya shinhuda hannun shi da zira'an shi cikin sujada ya miƙe su kamar yadda saki yake yi kenan irin na karan dai da ake faɗa da annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa ya hana a cikin wata ruwaya duka ma'anar ɗaya ce haka nan tsugunni na shaidan shi ma nawawi yake cewa sawabu la ma'adil anhu anna liqa nau'ani eh tsugunni dai guda kala biyu ne inji al-imamu nawawi tsugunni kala biyu ne a cikin sallah shine mutum ya dan farar da tuburkan shi a ƙasa su zamana a ƙasa kwabirin shi su ma su zamana a abun nan yayin su ba saƙahi ya kihar da kwabirin shi baki ɗaya ya ce wa yada uyadahi alal adka iqa'il kali kuma aza hannun shi a bisa ƙasa kamar tsugunne na kari haka abu ubaida ma'amar ibn musanna ya fassara shi da abu ubaida alqasim ibn sallam da wasu daga cikin malaman lugha wanda wannan nau'in shine makaruhi wanda hani ya zo akan shi na biyu kuma shine mutum ya tsugunna zancen tsugunni ne ake yi annabi alaihi salam mutum ya tsugunna ya kifar da ya sanya tuburkan shi su zamana akan bisa abun gakin shi akibaihi baina sajadataini tsakanin sujada guda biyu ya kifar da su yace wannan shine abin da hadisin Anas yake cewa sunnata nabiyukum sunna tsugunni sunnar annabin ku ce a tsakanin sajadataini ba a zaman tahiya ba a zaman tahiya an hana tsugunni amma a baina sajadataini ana yi kuma shi ma irin wannan tsugunnin ba irin wancan na na karan da aka siffanta ba hadisi na 779 al-imam yake ce haddathana hannad ibn sarri haddathana ibn fudayl an al-muhtar ibn fulful qala yake cewa sami'tu anas ibn malik naji anas dan malik ya kuli yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa unzilat alayya anifan suratun dazu an sabko min wata sura faqara a sai karanta bismillahir rahmanir rahim inna adainakal kautsar hatta khatamaha sai da ya cika ta qala sai ce hal tadruna mal kautsar kusan me al kautsar kin nan qalu suka ce allahu wa rasuluhu a'lam ƙara sai annabi ke ce musu fa'in na harin ƙorama ce wa adanihu rabbi ubangiji na muna alƙawalin shi azza wa jalla fil jannata a cikin aljanna anan cikin fatahul wadud sharhi sunan abi daud yace ka annahu ashara ila hazal hadisi yadullu ala anna al-basmala juz'un min as-sura abu doda yana nuna mana cewa basmala wani yanki ne daga cikin sura ya kamata a bayyana ta kamar yadda yazo tana yiwa ya karanta ta ne mujarradin tabarruki ba dan tana da su wani yanki bane daga cikin sura wanda suka kai kan cewa me yasa annabi in ba cikin basmala ba cikin kowace sura take ba gashi ya bayyana ta da zai karanta inna adina sai da ya faɗe ta to sai ce dan tabarruki ya karanta ta dan komi ana fara shi da sunan Allah ba balle karatun Qur'ani hadisi na gaba al-imam yake ce haddasana qudun 780 kenan haddasana qudun bin nusayr akhbarana ja'far akhbarana humayd al-a'raj al-makki an ibn shihab an urwa an aisha wa zakar al-ifk ya ambaci hadisin if qala qala take cewa jalasa rasulullah hadisin da aka ma aisha ƙarya dogon hadisi wanda malaman tafsiri suke kashi gargashin innal ladzina ja'u bil ifki uswatun minkum dogon hadisin da aka ya shahara da cewa hadisul ifk yace jalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamna wa kashafa an wajhihi yayyaye huska shi wa qala yake cewa uzu billahi samiul alim mina shaitanir rajim yace innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum kaga ha ayoyin zuwa karshe nan gurin sai da yayi bismillah Abu Dawud yake cewa haza hadisun munkar wannan hadisi ne munkari wa qadarwa haza hadisi jama'atun an zuhuri yace jama'a da dama sun rawaito hadisin nan daga zuhuri lam yuzkuru hadha al-kalamu ala hadha sharhi bisa ambaci wannan zancen baga wannan sharhi yace wa akhafu ina tsoro in ji Abu Dawuda an yakuna al-amru bil isti'aza min kalami Humayd cewa ayi uzu billahi magana Humayd ce ba daga annabi ba abin yazo nan mu nura da kyau Abu Dawuda yana inkarin karin isti'aza a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim a wajen karanta wannan ayoyin hadisin a cikin shi babu wannan akwai shi a sahih bukhari kaga wannan in mutum bai nura ba sai ya dibin ce abu doda ya nuni ce hadisin munkari ne bayan kuma gashi a sahih bukhari abin da yake nihi karin karanta a'udhu billahi samiul alim mina shaitanun rajim shine yayi sharhi yake cewa ina tsoron ya kasance magana humaidi ce ba cikin hadisin take ba sai babu na 124 alima muke cewa babu man jahara biha baban da ke bayanin wanda ya bayyana da ita can baya ya mana bayanin wanda suka gaba a bayyanawa nan kuma zai kawo hadisai da hujjojin saboda shi wanda ya kasance muhaddis babu ruwansu da mazhaba suna kawo hadisan dai da kowane fariq kowane bangare na malamai suka yi hujja da abin da suka kawo hujja da shi kenan nan gurin zai kawo mana wanda suka ce jahara biha ana bayyanawa da ita al-imam yake cewa akhbarana ya ba mu labari ko kuma haddasana amr ibn aun akhbarana hushayma an auf an yazid al-farisi qala yake cewa sami'tu anas sami'tu ibn abbas naji dan abbas yana cewa nace ma usman ibn affan ma hamalakum na amaltum ila bara'a me yasa kuka fuskanci kuka fuskanci ma'ana qasattum ila bara'a kuka fuskanci bara'a suratu bara'a wa hiya min al-ma'in tana daga cikin al-ma'in wa ila al-anfal is ko ka fuskanci suratul anfal huwa min al-masani tana daga cikin al-masani faja'altumuhuma min as-sab'i dur kuka sanya su cikin bakwai masu tsawo wa lam taktubu bainaha sadar bismillahir rahmanir rahim tsakanin su ku rubuta bismillahir rahmanir rahim qala usman sai usman yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ma tanzilu alaihi al-aya annabi ya kasance ayoyi suna sabkowa gare shi fa yad'u ba'da man kana yaktubu lahu sai kirayo wanda suke rubuta mishi wahayi wa ya ƙuli sai ce da'a hazihi al'aya fi suratul lati yuzkar fiha kaza wa kaza sa wannan aya cikin surar da ake ambatar kaza da kaza wa tanzilu alaihi al'aya haka yake gaya ma kuttabul wahyi wa tanzilu alaihi alaya wata aya ta sabko daya wal ayatayn ko aya biyu wal ayatan ko aya biyu fa yaqulu misl zalika sai ya gaya musu irin waccan magana sai ya ce wa kanatil anfal anfal suratul anfal ta kasance min awwal ma nazala alaihi bil madina farkon abin da ya sauko mishi a madina kenan wa kanat bara'a nan hoina nihin a sura guda kato kam ba sabko wani hukunce hukunce ba sura guda kato kam a sabkota yace wa kanat bara'a min akhir ma nazala min alquran bara'a tana karshen abin da ya sabko daga alqurani wa kanat qissatuha shabihatun bi qissatiha qissata tana kama da qissal suratul anfal kaga abin da dazu muka faɗa cewa abin nan kiyaye siyaqil qur'ani siyaqi da kuma arrabdu bayna sura wa sura yace fa zanantu annaha minha sai muka yi zatan cewa tana daga cikin ta yace fa min hunaka wada'atu ma fi subi da anan gurin ne muka sanya su a cikin bakwai masu tsawo walam aka tubbainahuma ban rubuta ba tsakanin su sadara ta bismillahir rahmanir rahim nan gurin yake cewa mai shari wa za la yunafi wannan bai kore abinda aka rawaito daga Ali ibn Abi Talib cewa hikimar da ta sa nan gurin Usman ibn Affan wanda shi ya shahara da Jami'ul Mushaf gashi ya hadi Allah mishi rahama da jin kai dalilin da yasa ba su rubuta bismillah ba to kuma akwai dalili da aka kawo daga Aliyu a farkon bara'a nake so dalili akwai abin da aka kawo daga Aliyu cewa dalilin da yasa aka kirbuta bismillah an tambaye Ali Allah mishi yarda me yasa ba ku rubuta yace dan saboda bismillah aman ce a cikin abin da aka sabko ita kuma bara'a an sabko ta da ambatan takobi to larabawa sun kasance farkon abin da suke rubutawa cikin sulhun su da amanikin su da huduna idan sun bada sai su kasance sun rubuta bismillah amma nan zancen takobi ne da warware alkawali da zancen kafurai basu da amana da tona asirin munafukai sai ya kasance ba za a fara da bismillah ba don saboda bismillah rahama ce to nan guri ta mata sabko da azaba to a nan gurin shi ya sa ya ce aka ƙi sa bismillah a ciki to ya ce hikimar bata cin karo da wacce ana iya gama su a ce don wannan hikimar ne kuma don wacce hikimar ne hadisi na 782 al-imam yake ce haddathana ziyad ibn ayyub akhbarana marwan an ibn muawiya akhbarana auf al-arabi an yazid al-farisi haddathani ibn abbas bi ma'anahu qala yake ce fa qubida rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka amshi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yubayyin lana annaha minha bi bayyana mana cewa tana daga cikin ta ba bara'a tana anfal tana daga cikin bara'a ba can yace muna zato abu dauda yake cewa sha'abi yake cewa da abu malik da qatada da sabit da umara yake cewa annabi ya kasance lam yaktu bismillahir rahmanir rahim bai sabko bismillahir rahmanir rahim ba bayya rubuta ta hatta nazala suratul naml he da aka sabko suratul naml innahu min sulaiman wa bismillahir rahmanir rahim daga nan ya sabko ta amma can da kawai yana rubuta bismika allahumma cikin laitar kin da zai aika da sauran takardun shi annabi alaihi salatu wassalam hadisi na 783 al-imam ke cewa da sana qutayba ibn sa'id da ahmad ibn muhammad al-mirwazi da ibn sar suka ce akhbarana sufyan an amri an sa'id ibn jubair yake cewa daga ibn abbas annabi ya kasance la ya arfi fasal sura bai san ba bambancewa tsakanin sura har sai an sabko mishi bismillahir rahmanir rahim haka lafazin ibn sar yake Allah mishi rahama da jin kai wannan shine hujjojin wanda suke cewa ana tabbatar bayyana bismillah da hadisai da dama da suka taho wai hadari ne ko iska ce eh ya komo to ina ga kenan eh ina ganin to wannan mujallar kinna ni saura hadisi ɗaya nake son ida shi ya zama na kawai darasin gaba na san sabon mujallar zan ɗauka a wannan sharhin babu takhfifi salati lil amrin li amrin ya hadus babin da ke bayanin sassabta sallah idan wani lamari ya faru wani bakon lamari ya faru hadisi na 784 al-imam ke ce haddasana abdurrahman da sanadin da ya zuwa karshe annabi sallallahu alaihi yake cewa inni la aqumu ila salati ni ina tashi zuwa ga sallah wa ana uridu an udawwila fiha ina so in tsawaita ta fa asma'u buka'a sabi sai in ji kukan yaro fa tajawwazu sai in takaita karahiyatu ana shuka ala ummihi dan gudun ka in tsananta ma ma'aihiye shi wannan hadisin mun karanta shi da babe kwatankwacin wannan a cikin sahihul bukhari da kuma dogon bayani akan shi nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi